أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wataala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan farfajiya ta markaz barmanzo domin ci gaba da karatun a cikin littafinmu na babban malamin littafin da aka yi sani da al'akhdari idan ba mu manta ba yau za mu yi darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi yau muna uku ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1448 wanda ya daidai ga 18 ga watan bakwai shekara ta 2026 ƙarshen karatun mun tsaya inda malam ya mana bayani akan abin da yake da alaka da lokutan sallah inda muka tsaya daidai gabar da malam yake cewa ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما malace duk wanda ya bar sallah da gangan har lokacin sallah ya huta bai yi wannan sallar ba malace fa alaihi zambun azimun malace wannan mutumin iya da zunubi mai girma illa an yakuna nasiyan aw na'iman sai dai idan ya zamanto ya mance ne bai yi wannan sallar ba har lokacin sallah ya huta ko kuma na'iman ko kuma ya zamanto yana barci ne har lokacin sallah ya huta bai yi wannan sallar ba idan muka ɗauka nan mara yana bayani akan cewa duk wanda ya bari lokacin sallah ya bari da gangan yana zamne bai yi sallah ba wannan mutumin iya da babban laifi wajen Allah subhanahu wata'ala bayan haka akwai malaman da suka ɗauka cewa duk wanda ya bari sallah ta huce shi lokacin ya huta bai yi wannan sallar ba to wannan mutumin ko ya yi sallah wannan sallar ba ta karbuwa wayan su malamai sun tai akan haka amma sharadin ya zamanto wannan mutumin ya bar wannan sallar da gangam ne yana zamne lokacin sallah ya bai tashi yayi ba sai da lokacin ta ya huce sannan ya ce zai yi wannan sallar idan muka dauka duk karatun da muka yi a baya akan lokutan sallah da muka zana malam ya mana bayani akan cewa kowace sallah tana da lokuta guda biyu banda sallan magarba yanda ya zamanto ita sallan magarba lokacin ta kaɗan ne amma wayannan sallolin gabaki ɗaya tun daga sallar asuba azhar la'asar sallar isha wayannan duka suna da lokuta ne guda biyu amma ita kuma magarba muka yi bayanin cewa lokacin ta kaɗan ne daga lokacin da aka ce rana ta hada a wani lokacin batta da wani lokaci mai yawa kai tsaye ake so mutum ya sallace ta kenan duk wanda ya zamanto ya bar sallah ne da gangan wannan sallar ta wuce shi wayansu malamai suka ce dole zai yi sallar kuma ko da yayi wannan sallar sai ya gama da istighfari domin Allah subhanahu wataala ya gafarta masa saboda ita sallah wajibi ne mutun yayi ta a lokaci kuma daga cikin lokacin karbatta ne mutun ya zamanto wannan lokacin da manzon Allah ya bayyana mana akan cewa wannan shine lokacin sallah ka san yadda zaka yi koya ake cika sallace ta sai dai ya kawo sharadin cewa idan ya zamanto mutun yayi ta a lokacin da na fari ne ko kuma lokaci na ƙarshe ne to a wannan lokacin mutum ya wannan sallar tashi ta yi daidai amma idan ya zamanto lokaci na farko da lokacin ƙarshe gabaki ɗaya ya huce to wannan shine ake cewa lokaci ya huce idan mutum zai yi da zai zamanto ramuwa ce to wannan ramuwar ita ce malamai suke cewa watakila Allah subhanahu wata'ala ya karba watakila Allah bai ya karba amma kuma wajibi ne akan ka idan ka bari sallah ta barka dole sai ka je ka nemi ya iya Allah subhanahu wata'ala akan wannan sallar da ka bari tabarka sai malaika cewa awqatul lati la tusalla fiha an-nafila malaika ce bayan ya gaya maka lokutan wa'annan sallolin na farilla ganin cewa akwai lokuta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani akan cewa wa'annan lokutan ba a yin sallar nafila a cikin su to amma wayannan lokutan da ba a yin sallar nafila a cikinsu wayannan lokutan idan ya zamanto mutum ramuwa ce zai yi ta sallah wannan yana iya yi amma idan ya zamanto nafila ce tsakankanas mutum zai yi malai ce wayannan lokutan mutum bai yin sallah malai ce su ne lokuta kamar haka ba da salati subhi ila irtifa'i shamsi wa ba da salati al-asri ila salati al-maghrib wa ba da turu'i al-fajr illa al-wird lina'imi anhu wa inda julus imam al-jum'ati ala al-minbar wa ba da al-jum'ati hatta yakhruj min al-masjid malai ce lokutan da aka hana ko kuma aka kyama mutum ya tashi ya kirkiri sallan nafila ta kankanas mala ya ce su ne lokuta kamar haka na farko mala ya ce ba da salati subhi ila irtifa'i shams mala ya ce kaga daga lokacin da aka ce ma an yi sallar asuba mala ya ce wannan lokutan bai dacewa mutum ya tashi ya yi nafila bayan lokacin da aka kare sallar asuba dalili akan haka idan muka ɗauka hadisin abi sa'id yarda Allah su tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala la salata ba'da al-asr hatta taghuba ash-shams wa la salata ba'da salati al-fajr hatta tatlu ash-shams hadisin yana nan bukhari da muslim sun fitar da shi yake cewa manzon Allah yace la salata ba'da salati al-asr hatta taghuba ash-shams manzon Allah yace babu sallah bayan sallar la'asar kai tsaye hatta taghuba ash-shams har sai lokacin da rana ta fada sai ke cewa wala salata ba'da salatul fajr hatta tatlu ash-shams yace kuma kaga bayan sallar asuba bai dacewa mutun ya tashi yayi nafila har sai rana ta hudu nan hani ne wanda akwai hadisin ibnu umar shi ma yake cewa tabbas manzo Allah yana cewa la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atayn al-fajr idan ya zamanto lokacin da aka ce ma al-fajr ya keto to duk wata sallah da zaka yi idan ya zaman to ba rakatan fajr bace zaka yi idan aka kare sallar asuba to a wannan lokacin babu zancen mutun ya tashi yayin nafila amma sai ya kawo akwai kaidi kaidi ana shine idan ya zaman to mutun ne wanda ya saba sallatar rakatan fajr yanzu sai barci ya dauke shi bai tashi ba sai lokacin da aka tada ikama to yanzu da yazo shi ana sallah ana sallar asuba to wannan idan an kare sallar asuba wannan babu laifi yana iya yin wannan rako'in guda biyu salatul fajr rakatatul fajr to amma idan ya zamanto wannan su ne ba wannan ba wannan shine abinda manzon Allah yake bayani anan akan cewa la salata ba'da salatul fajr hatta tatlu ash-shams kenan wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa bai dacewa mutun ya tashi yayi sallah a wannan lokuta kuma idan muka dauka nan inda manzon Allah yake bayani akan cewa sallar wannan da ake yi lokacin da ka tashi bayan sallar asuba idan ka ce za ka yi sallah idan muka ɗauka wanzu Allah yake cewa wannan lokacin shine lokacin da kafurai suke ma rana sujada idan ya zamanto lokacin da rana za ta fito akwai masu bautar rana to daga lokacin da rana za ta fara fitowa to a wannan lokacin za su je suna ma rana sujada sai sa manzo Allah ya ce to kaga wannan lokutan to haramun ne kai musulmi ka tashi kai nafila a wannan lokutan idan ya zamanto za ka yi nafila ya zamanto abu biyu ne ba nafila bace zaka yi sallar asuba ce ta barka baka tashi ba sai wannan lokacin wannan kana iya yin ta amma idan ya zamanto kawai nafila ce ta kankanas wannan bai dacewa munzon Allah ya hana har sai lokacin da ranar wannan ta huto a lokacin nan akwai salatu duha ko sallar da ake ce ma sallar wallaha ita ma ai ba a yin ta lokacin da rana take hutowa sai idan rana ta huto a lokacin da rana ta huto ta yi haske wannan a lokacin nan mutum yana iya yin sallar wallaha amma in dai nafila ce ta kankanas mutum ya tashi ya ce nafila ce zai yi a wannan lokutan to wannan haramun ne manzon Allah ya hana bai dacewa mutum yayi sallah sai ke cewa ghaira annahu yajuzu liman nama min juz'ihi aw wirdihi allazi tada min al-layl sai dai idan ya zamanto akwai wani wata sallah da mutum ya saba yi misali kamar sallar da muka bada bayani akan cewa rakatan al-fajr lokacin da ka zo masallaci imam yana sallah an riga an tare sallar asuba to a lokacin nan bai dacewa ka yi nafila wannan rakata na alfajir in sai ka barta idan an kare sallar asuba to a lokacin nan sai ka tashi ka yi ta amma wannan da sharadin cewa ba sallar nafila ba ce kai wannan sallar da ka saba ce rakata na alfajir wannan ita ce kai idan muka dauka hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man nama an wirdihi aw nasiyahu falyusallihi idza zakarahu aw idza istayqaza yake cewa wai da sai kaza manzo Allah yake cewa man nama ala wirdi duk wanda yayi barci akan wani wirdi da ya saba yi wata sallah da ya saba yi aw nasiyahu ko kuma ya manta bai yi ta ba falyusallihi idza zakara sai ya yi ta a lokacin da ya tuna kenan idan ya zamanto wannan rakatan alfajr din barci ya dauke ka baka yi ta ba to bayan asuba kana iya yin ta amma baka saba bayin ta kawai bayan sallar asuba sai mutun ya tashi yace zai yi nafila wannan shine abin da mala yake bayani anan akan cewa wannan haramun ne bai dacewa musulmi ya yi ta saboda hani karara akan hadisin wannan wanda abi sa'id al-khudri da kuma hadisin ibn umar wanda manzo Allah yake bayanin cewa bai dacewa mutun ya yi sallah har sai rana ta hudu kenan wannan shine dalili akan mi akan dalilin akan malan da ya gini akan nan sai mala yace wa ba'da salatul asri ila salatul maghrib yace kaga bayan sallar asr kai tsaye wannan shi ma hani ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cewa bai dacewa mutum yayi sallah ta nafila bayan sallar asr sai sa idan ka ana zana nafiloli da ake yi za ga an ce kahin sallar kahin sallar la'asar akwai rako'i guda hudu da ake ko bayan sallar azhar akwai wa'inda ake yi ko sai kahin la'asar amma za ka shi ba zana ba bayan la'asar saboda saboda manzon Allah ya ce la salata ba'da salatul asr hatta tagruba shams saboda manzon Allah ya ce babu sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta fada sai dai da sharadin idan cewa sallah ce ta la'asar ta rage da ta wuce kayi barci ne ko kuma ka manta to duk lokacin da ka tuna ko lokacin da aka hana sallah ne tunda wannan ramuwa ce zaka yi wannan kana iya yi amma mutum bayan sallar la'asar ya tashi yayin nafila wannan hani ne karara manzon Allah ya hana kenan wannan shine dalili akan haka kenan da mala yace wa ba da salatul asri ila salatul maghrib mala yace kaga bayan sallar la'asar bai dacewa mutum ya tashi ya sallar nafila har sai bayan sallar magriba kenan ko idan muka dauka amma akwai wa'insu sallori da misali idan muka dauka sallar da ake ce ma tahiyatul masjid kai ne ka shigo masallaci za ka karanta alqur'ani misali da aka yi sallar la'asar kana cikin masallaci da aka yi sallar la'asar sai ka tashi ka huta bayan ka huta daga masallaci sai ka ce bari in dawo in yi muraja'a ta alqur'ani a cikin masallaci to a lokacin nan idan ka shigo masallaci kai me zaka yi kai tahiyatul masjid ce zaka yi ba nafila bace zaka yi kenan wannan hukuncin ta daban ne idan tahiyatul masjid ce ita wannan ko lokutan da ba a yin sallah ne mutum yana iya yin ta wannan shine akan abinda malamai suka tayi akai amma takankanas ne an kare sallar la'asar kawai sai ka meke ka ce zaka yi nafila wannan shine hani wanda yake karara manzon Allah ya hana amma ka huta daga masallaci sai ka dawo domin da ka biya wata bukatunka a cikin masallaci ko kuma za ka yi muraja'a to a wannan lokacin idan ka shigo sai ka yi tahiyatul masjid wannan raka'a guda biyu da ake yi wannan idan ka yi ta kai ba nafila ba kai kai mi kai tahiyatul masjid kai shi kuma wannan manzo Allah ya ce duk wanda ya shigo masallaci kafin ya zamna ya yi tahiyatul masjid an fahimta kenan wannan shine sai ma da ya ce wa bada tulu'il fajr illa alwird li na'imi anhu sai mala yace da kuma lokacin da alfijir yake to idan alfijir yake to sai ka shigo masallaci me za ka sai kai tahiyatul masjid kafin a tare sallah ko amma idan ya zamanto kawai sallah ce ta qiyamul layli a lokacin nan babu ita idan alfijir yake to kenan idan alfijir yake to babu zancen ka ce akwai qiyamul layli da za ka yi a'a lokacin qiyamul layli ya riga ya riga ya wuce sai mala yace illa alwird li na'imi anhu sai dai ya zamanto akwai wani wirdi da ya saba yi misali rakata da alfajr din wannan da muka yi bayani kenan a lokacin nan mutum yana iya yin ta ko da an rige ko da lokacin da alfajr yake to ne kana iya yin ta idan ya zamanto lokacin nan ana jiran liman ya zo ne to da ka shigo sai kai rakata da alfajr a afwan sai kai sai kai tahiyatul masjid to bayan kai wannan tahiyatul masjid wannan abin da zai biyo baya idan liman bai shigo ba masallaci ba ta da sallah ba to a lokacin nan kana iya rakata da fajr ɗinka amma wa'in salloli na nafila daban wannan sune abinda mala yake bayani anan akan cewa wa'innan ba a iya wannan lokutan sai mala ya ce wa inda shulusi imami imamil juma'ati alal mungar yace daga cikin sallolin da aka hana hallo ma lokacin da imam ya zo shi ranar juma'a kenan da zaran liman ya zo shi ya shigo cikin masallaci ya zamna a saman mimbari mala ya ce a wannan lokacin bai dacewa mutum ya tashi ya raka a guda biyu ko kuma ya tashi wa'in salloli amma nan hilafi ne ko kuma sabanin hadisi ne wanda mazo Allah yake cewa wani lokaci mazo Allah yana hudu ba ko wani mutum ya shigo masallaci mazo Allah ya ce mushi ka yi raka'a guda biyu ya ce a bai ba manzo Allah ya ce mishi to tashi kai sallah to nan shigarwa ce yi ko kenan da ya shigo cikin masallaci me zai yi tahiyatul masjid ita ce da yi ba sai ya sa manzon Allah ya ce tashi kai sallah amma nan bayanin da malam yake yi a nan akan hani shine kana cikin masallaci kana jiran imam ya zo shi ranar juma'a baka tashi nafila ba sai da imam ya shigo cikin masallaci ya shigo ya yi sallama muka karɓi sallama ko ladan ya tashi ya yi kiran sallah ya ƙare ko kuma kahin ya fara kiran sallah ko kuma an fara hudu ba sai ka tashi takankanas ka fara nafila wannan shine aka hana wannan bai dacewa kenan wannan shine shine bai dacewa shine maganar da malik ya cewa wa inda shulusul imamin juma'ati al-minbar kenan rako inda ya halatta mutun yayi ka shigo masallaci za a tada sallah ko kuma za a fara hudu ba ka shigo imam ya shigo to a lokacin nan karka zauna wannan zaman ka hinkaye shi sai kai rakawoyi guda biyu wannan wanda sallah ce za ka yi tahiyatul masjid amma da zaran kana cikin masallaci ne a zamne da imam ya shigo sai ka ce bari in tashi in yi nafila wannan shine aka hana kina wannan ne wannan an rage an hana shi ne bai dacewa idan muka dauka cikin muwatta ibnu hisham shihab yake cewa ba khurujul imam yaqta'u salat wa kalamuhu yaqta'u al-kalam yace kaga lokacin da imam ya shigo masallaci shigan wal imam masallaci kawai yace wannan yaqta'u sala wannan ana cire sallah daga imam ya shigo masallaci ko kuna sallah kawai sai ku cire wannan sallar ta ku zamna ku yi mi ku saurari hudu ba na biyu sai ya ce wa kalamuhu yaqta'ul kalam daga imam ya fara hudu ba ya fara magana to kai ma zancen da kake wajibi ne ka bar shi idan kuma ba haka ba bakka da ladan wannan hudu ba kidan daga liman ya fara hudu ba ko sallama bai dacewa kama mutum wani hadisi yake cewa duk wanda ya ce ma dan uwan shi ishiru manzo Allah ya ce faqad lagauta kai ma kai lagau dan uwanka ne yana kotai yana dini a lokacin da imam yake hudu ba shuma'a ko menene yake yi bai dacewa ka mushi magana ka ce ya bari saboda ni saboda manzon Allah ya ce ko dan uwanka kalka ce ma yayi shi idan ka ce me yayi shiru imam yana hudu ba to a lokacin nan kai daga ka rasa ni ladan wannan hudu ba sai dai zaka samu ladan sallarka kenan sai yasa nan ibn shahabi yake cewa ba khurujul imam yaqta'u as-sala daga lokacin da imam ya fito ya shigo cikin masallaci duk wata sallah da kuke a lokacin sai ku ajiye ku tattara ku zamana a lokacin nan sai ku zo ku saurara sai yasa idan aka shigo masallaci idan kai sallolinka kafin imam ya zo daga imam ya shigo masallaci wannan ba wajibi bane sai kun daidaita kowa ya zamana akan sahu a'a yanda ma sabon manzon Allah suke daga manzon Allah ya shigo ya shigo ya zamana akan mumbari zai fara huduba dukan za su haɗo guri guda a zo a zamana ba tare da an yi sahu na sallah ba a'a za a zo a zamna mi za a saurari abin da manzon Allah yake cewa to shine a lokacin nan daga manzon Allah ya zo ya zamna wani babu wani wanda zai tashi wata nafila a lokacin da za a fara wannan hudu babu sallah a gaban ku sai wa'annan sallolin da za a yi na a wannan sallah amma daga mutum ya shigo cikin masallaci ka shigo masallaci liman yana hudu ba to a wannan lokacin kai ba nafila bace zaka me zaka yi kai tahiyatul masjid ce zaka yi ita kuma wannan tahiyatul masjid din daga ka zo ka a lokacin nan in ana kiran sallah ne sai ka tsaya ka karbi kiran sallah mai ladani ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka karba mushi ko har zuwa karshe ko to idan ya kare a lokacin nan sai kai nafilarka wannan me ake ce mata tahiyatul masjid amma imam ya shigo ya zamna kana zamne sai ka tashi ka ce za ka yi nafila wannan haramun wannan shine bai dacewa kinan nan shine bayanin da malam yake mana sai mala ya ce wa ba'da al-jum'ati hatta yakhruja min al-masjid mala ya ce da kuma bayan sallar juma'a kai tsaye mala ya ce bayan sallar juma'a shi ma bai dacewa mutum ya tashi yayin nafila har sai ya huta daga cikin masallaci dalili akan haka idan muka dauka hadisin ibn umar yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli ba'da al-jum'a rak'atayn fi baitihi yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yusalli ba'da al-jum'a yana yin rak'o'i guda biyu bayan sallar juma'a a ina sai ce fi baiti yace a gidan shi kenan bai ce ba a ina bai ce ba a masallaci kenan wa'annan sallolin da muka kasance muna yi bayan imam ya kare sallah an yi da sallar juma'a wannan bai dacewa kenan wannan menene hani ne ana kenan duk lokacin da aka ce maka an kare sallar juma'a ka tattara ka tashi ka dayyaka idan ka je gida kana iya yi kana iya yi saboda mi saboda haka manzon Allah ya yi a wani lafazi na musulmi yake cewa fa kana la yusalli ba'da al-jum'a hatta yansarifa fa yusalli rak'atayn fi baiti wa manzon Allah kenan musulmi yake cewa ya wutar yake cewa fa kana sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'da al-jum'a yace ai manzon Allah ya kasance baya yin sallah bayan sallar juma'a kai tsaye hatta yansarifa har sai ya huta daga masallaci ya ta ina ya ta gida a lokacin nan fa yusalli rak'atayn fi baiti sai ya je gidan shi sai ya rako'i guda biyu malai ce wa haza ya dubu wannan yana nuni akan cewa ala annahu sallallahu alaihi wa sallam akan cewa lalle wa shi manzon Allah kana yansari ba'da al-firag min as-salati juma'a ya kasance daga an yi da sallar juma'a yana huta ya bar masallaci a lokacin daga ya huta ya bar masallaci in ya tayi gida manzon Allah sai ya rako'i guda biyu mu kuma da wa muke koyi da manzon Allah kenan muna so mu yi koyi da manzon Allah sai mu yi abin da manzon Allah yake yi a lokacin nan idan kai koyi da manzon Allah za ka samu ladan wa'innan sallolin da ka sallata bayan ka sallace su ka samu lada allo sai ka samu ladan sunnatawa ta bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan nan malam yana mana bayani ne akan wa'insu lokuta da aka hana ai sallah na farko malam yace ba da salati subhi ko bayan sallar asuba har sai rana ta huto wannan shine na fari na biyu yace wa bada salatul asr na biyu shine bayan sallar la'asar bai dacewa mutum yayi sallah ko na uku yace wa bada tulu'il fajr idan al-fajr ya keto sai dai rakata da fajr ko sai yace wa inda julusul imami da kuma lokacin da liman ya zo ya zamna akan mumbari ranar juma'a bai dacewa ka tashi kai rako'i kana zamne sai dai idan ka shigo masallaci ne a lokacin nan kana iya yi sai yace na biyar shine wa ba'da al-jum'ati bayan sallar juma'a saboda manzo Allah ya kasance daga an kira sallar juma'a yana huta ya bar masallaci amma idan ya tayi gidan shi sai ya yi sai ya rako'i guda biyu mu kuma me ake so da mu mu koyi da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka dauka nan akwai bayanin da malumai suke cewa idan aka kare sallah ai Allah ma ya umarce ku akai cewa idan har kare sallar juma'a kowa ya tashi ya bar masallaci ko fa iza qudiyatis salatu ko fantashiru fil ardi haka Allah ya ce kenan nan idan muka dauka nan Abu Hurairah sai yake cewa duk lokacin da aka kare sallar juma'a sai ya tashi ya ringa karanta ma mutane wannan ayar akan cewa me kada ku zauna a masallaci ku tashi kowa ya tashi ya fanzama a cikin kasa me neman kuɗi ya tashi ya neman kuɗin shi me wasu ayyuka ya tashi ya ayyukansa kenan ba ce ba a zamana a cikin masallaci kuma hallo nan ba yana nuni akan cewa zama a cikin masallaci ba haramun ne a'a ba a ce ba an fahimta ba a ce ba kawai nan bayan an yi hani ne bayan Allah ya ce duk lokacin da aka ce ma an yi kiran sallar juma'a ko wazarul bai ko haka Allah ya ce ko to a lokacin nan sai kowa ya bar hada-hada shi ta mu'amala komi sai ka bari ka zo masallaci bayan Allah ya ce muku cewa duk lokacin da aka ce liman ya zo shi an yi kiran sallar shuma'a duk wasu abubuwa da ake na duniya wannan haramun ne mutum ya yanke su ya zo ya ya zo ya saurari huduba to bayan wannan huduban sai Allah ya ce to idan aka kare sallah sai ya ce fa idza qudiyatis sala idan aka kare wannan sallar sai Allah ya ce to fantashiru fil ard to a lokacin nan an baka dama ka je kai abin da kaga dama a doron kasa an fahimta kenan shine dalili yana haka amma kaga ramuwa akan salloli idan ya zamanto sallah ce ta barka mala yace mata ma zakaraha fi ayi waqtin kana duk lokacin da mutun ya tuna wannan sallar da ya manta to a lokacin nan sai ya yi ta a wani lokaci wayannan lokutan da muka zana guda biyar ba mun ce ba ba a yin sallolin nafila to a wannan lokacin idan ya zamanto wata sallah ce ta farilla kamanta ko kuma wata sallah ce da ka saba yi kamanta to a lokacin ne sai ka yi ta a lokacin da ka tuna ka yi barci baka yi sallar la'asar ba ko kuma baka yi sallar asuba ba ko kuma ka manta baka yi sallar la'asar ba ko kuma sallar asuba to a lokacin da ka tuna ta ko da lokutan da malam ya zana akan cewa ba a yin sallah a wannan lokutan to a wannan lokacin kai ba nafila bace zaka yi me zaka yi ramo sallah ce zaka yi a lokacin nan sai ka yi sallar ka kenan Allah ma ya sani cewa ba lokutan da aka hana yin sallah bane kake yi kai za ka yi ta ne akan mi akan lokutan ka na mantuwa ko kuma barci da kai baka yi sallah ba sai malai ce fasul malai ce fasali na gaba malai ce shurutus sala bayan malam ya mana bayani akan lokutan sallah ya ce maka ga lokacin da ake sallah sai ya zo ya ce mata kuma ga lokutan da ba a yin sallah yanzu kuma malam zai ma bayani akan sharɗan sallah wanda wa'annan sharɗan babu yanda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya karɓi sallarka sai ka cika wa'annan sharɗan su kuma wa'annan sharɗan su ne kamar haka na farko malam yake cewa taharatul hadas wa taharatul khubs malam ce taharatul hadasi وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر الأورى واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة ما ليتي وين سورة شرطا صلى وان باب ولي متن زي صلى sai ya cika wa'innan sharɗan kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi sallarsa da zai zamanto ɗaya daga cikin ya zamanto wa'annan sharɗan guda shidda da muka zana a nan ya zamanto ka bar su ko kuma ka bar ɗaya daga cikinsu to ka sani cewa baka cika sharɗin sallah ba Allah bai ya son sallarka kenan nan wa'annan sharɗan wajibi ne ga duk wanda zai yi sallah sai ya zamanto ya cika wa'annan sharɗan nasa kafin Allah subhanahu wata'ala ya karɓi sallarsa bala ya ce na farko taharatul hadas idan aka ce taharatul hadas shine alhadasul akbari wal asghar shine ya zamanto babban hadasi ko kuma karami idan aka ce alhadasul akbar shine ya zamanto mutum ya ya huta daga cikin tsarkin da yana buƙatar sai yayi wanka kafin yayi sallah misali ya zamanto mace ta mace ce ta kare jinin al'ada ko kuma mace ta kare jinin aihuwa to a lokacin nan kafin ta yi sallah wajibi ne sai ta yi sai ta yi wanka amma kaga al'asgar ya zamanto mutum ne wanda ya je bayan gari ko kuma ya je bawali ko kuma iska ta wuta da gare shi to a lokacin nan wajibi ne kafin ya yi sallah sai ya sake arwalla kenan wannan taharatul hadas ya zamanto alhadasul akbar ko kuma alhadasul asgar ya zamanto alghusl ko kuma alwudu ya zamanto wannan tsarkakar da zai yi tana buƙatar sai yayi wanka ne ko kuma tana buƙatar sai yayi arwalla ne ko kuma ya zamanto au badalan anhuma ko kuma ya zamanto kwatankwacin su me kwatankwacin su shine taimama a karatun mu na baya mun yi bayanin yadda ake yin taimama ita kuma taimama ana yin ta ne a lokacin da ya zamanto babu ruwan da za a yi a walla ko kuma babu ruwan da za a yi wanka ko da wanka ya kama ka wankan janaba ne wanka ne lokacin da ki kare shi al'ada babu ruwan da za ki tsarkaka to a lokacin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke maka, za ka iya yin taimama, ka zo ka yi sallah, idan ka yi taimama ka yi sallah, kuma Allah bai ce maka ba idan ka yi wannan sallah bayan ka ƙare, sai ka samu ruwa ka sake, a Allah bai ce maka sake, wannan wadda kai ta isar maka, saboda ni shi addinin musulunci sauƙi gare shi, duk lokacin da kaga ana fama, ana ta wahala akan cewa ana shan wahala akan wata ibada, to idan ka bibiya za ka ga cewa wannan ibadar in ma wani mutum ne ya kirkiro ta ko kuma mutum ne ya dora ma kansa duk abin da ka gani a wannan addini saboda shi wannan addinin manzon Allah yake cewa inna ma buistum muyassirin an aiko ku ne domin ku saukaka a saukaka akan wannan addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min harash shi wannan addinin gabaki ɗayan shi babu mi babu wahala a cikin shi zaka ga duk lokacin da aka ce maka kai sallah ai shine manzon Allah yake cewa idan za ka yi sallah a aka ce ka yi sallah ka yi sallah a tsaye idan ba ka iya manzon Allah ya ce ka zamna kai idan ba ka iya manzon Allah ya ce ka kwanta a kwance ma idan ba ka iya manzon Allah ya ce ka koma hannunka na dama idan ba ka iyawa ka yi ringeshe idan ba ka iyawa manzon Allah ya ce da baki ma kana iya yin sallah wannan duka sauƙi ne ne na addinin musulunci idan ya zamanto za ka yi sallah babu ruwan da za ka yi arwalla to a lokacin nan sai ka yi taimama idan ka yi taimama sai ka zo ka yi sallah idan ka yi sallah ka ta yi ta karɓu ko da bayan ka ƙare sallah sai aka samu ruwa a lokacin nan ba buƙatar ka sake sallah nan akwai hadisi wayansu sahabban manzon Allah guda biyu lokacin da suka rasa ruwa akan wani bulaguro manzon Allah ya aike su akan wata haja da suka rasa ruwan da za su yi arwalla su duka biyun he suka yi taimama da suka yi taimama suka yi sallah bayan sun yi da sallah sun yi gaba kaɗan sai aka samu ruwa da aka samu ruwa ɗayan sai ya ce shi he ya sake arwalla zai yi sallah sai ya sake arwalla ya sake sallah shi kuma ɗayan ya ce a'a wadda ne ta fari ta isar mu a lokacin nan kowa ishtihadi ne ko sai aka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka koma wajen manzon Allah sai aka mishi bayani shi ɗayan ya ce manzon Allah ni da na yi taimama na yi sallah sai na ki sakewa da aka samu ruwa sai nake ganin cewa wadda na yi ta isar mini shi kuma ɗayan ya ce ni kuma da na ga ruwa sai na sake manzon Allah ya ce kai da baka sake ba sallar ka ta yi tana nan Allah zai baka ladanka kai kuma da ka sake manzon Allah ya ce laka ajr marratayn manzon Allah ya ce kai kuma kana da lada guda biyu ta biyun da kai zai zama to kayi nafila ka samu ladanka amma ba tare da zaka ce wannan wanda yayi ta warin ba da bai sake ba sallar shi batta nan a sallar shi tayi wannan shine addinin musulunci kaga inda Allah yake cewa duk lokacin da ka zo ka bayan Allah ya bayani akan ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati har lokacin da ya zo aula mastumun nisa a falam tashidu ma'an ko sai yake cewa fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku zo ku yi taimama a guri wanda yake mai tsarki idan kun zo kun yi saboda ni ma yuridu Allah yaj'ala alaykum min harj walakin yuridu yutahhirakum ai da Allah ya ce muku ku zo ku yi arwalla da ya zana muku ya ce ga yanda za ku yi arwalla da ya karantar da ku yanda za ku yi arwalla sai ya ce amma daga ƙarshe idan ka rasa ruwan da za ka yi arwalla sai ya ce mato fatayamman musa idan tayyiba sai ka samu guri mai tsarki kawai wannan taimamar da za ka yi za ka buga hannunka ne a ƙasa idan ka buga hannunka a ƙasa kawai sai ka girgije idan ka girgije kai haka ko sai ka shawa a fuskarka ba buƙatar sai ka shawa a nan sai ka shawa a nan ka shawa a ƙasa ba a buƙatar haka kawai a lokacin nan idan kai ya wura ta maka sai ka je ka yi sallah wannan ita ce ita ce taimama kenan idan ya zamanto wayannan abubuwan sun same ka bai dacewa ka yi sallah sai ka yi mi sai ka yi arwallah kenan wannan shine sharadi na harko na karɓar sallah shine mi taharatul hadas sai ka tsarkaka daga alhadas wanda yake alhadasul akbar ko kuma hadasul asgar imma ya zamanto wanka ne ya kama ka sai kai wanka imma ya zamanto arwalla ce ta kama ka sai kai arwalla kaga manzo Allah yake cewa Allah baya karɓar sallar ɗayan ku idza ahadasa ko hatta ya tawadda idan yayi hadasi idan ya zamanto tsarki ya kama sa ya zo ya yi sallah Allah bai ya karba da gangam ne kai Allah bai ya karba kamance ne bakka da arwalla sai kai sallah mi za ka yi a lokacin nan sai ka sake arwalla kai sallah ko saboda mi ko kana cikin sallah sai ka tana cewa bakka da arwalla mi za ka yi sai ka cire sallar ka je kai arwalla saboda mi saboda Allah baya karɓar wannan sallar sai da mi sai da tsarki kai ne za ka yi sallah ka yi tunanin cewa kana da arwalla sai da ka zo ka kabarta sallah hal ka zo ta hiya ta ƙarshe me ma sallah me ma saura sallama ko to za ka yi sallama sai ka tana ashe ban da awalla to a lokacin nan karka ce a na zo ƙarshe kuma zan bari a a to wajibi ne a gare ka wannan sallar da kake ba sallama za ka yi ba kawai cirya za ka yi ka tashi ka je ka yi arwalla sai ka zo ka sake sallah an fahimta kenan wannan shine ne أي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودى الله سبحانه وتعالى بيا كرب صلاة يوم إذن مي إذن هذا سيا كاما هر سيا يمي هر سيا ساكي أرو الله نقب مالك يتوى وطهارة الخبث مالك يتوى سيكما سركك ود تكيمي إما يزمنتو إزالة الحدث كالبول والأذرة عن بدن وصوب ko kuma ya zamanto za ka hudda ma kanka wata wanda ci ne a jikinka misali a jikinka ko kuma a jikin kayanka akwai wata najasa to a lokacin nan idan za ka yi sallah wannan shi ma sharaɗi ne na za ka yi sallah wannan dole sai ka hudda wannan dauɗa ta jikinka can bayan mun yi bayani akan mi akan tsarkaka ta mi ta arwalla ko to yanzu kafin wannan arwallan idan kai arwalla ko kuma kafin ka yi arwalla dole sai ka tsarkake jikinka nan shi ne da malam ya ce wa taharatul khabasi ya ce min albadan albadan ai gaggan jikinka kar ya zamanto za ka yi sallah za ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala kuma a jikinka akwai datti kai da kanka ka sani cewa bai dace ba ko bai dacewa yanzu misali mutum ne zai je wani taro ko kuma zai je wajen wata sabga shi da kanshi yana kyama ya je da dauda a jikinsa ko to kuma kana kyama mutane su ganka da dauda a jikinka kuma za ka tai wajen Allah subhanahu wa ta'ala za ka yi ibada za ka gana da Allah kuma dauda a jikinka wannan a hankalin mutum ma ko bai dacewa ko to sai manzon Allah ya ce maka dole sai ka hudda wannan daudar taka kahin kahin ka zo kai sallah sai ma ya ce wa sauki ya ce bayan ka dan kare dattin da yake jikinka sai dattin da yake jikinka jikin kayanka shine wa sauki bayan ka dan kare dattin da yake jikin kayanka mal ya ce wal makan hallo inda zaka yi sallah kar ya zaman to ka ce sallah ce zaka yi ka ce zaka yi sallah duk inda ka ga dama a'a ai idan ka ce ai manzon Allah ya taba cewa an sanya mushi cewa ƙasa dukkan ta tsarki ne ko to kar kai gini akan wannan maganar ta manzon Allah kawai ka tashi ka tai inda ka san cewa a gurin wannan kowa yana zawwa ya tsari ko ko kuma dabbobi suna kashi a gurin ka zo kai sallah bai dacewa to ai da manzon Allah ya ce dukka ƙasa an maida ta akan al'ummar manzon Allah suna iya yin tsarka ko suna iya yin sallah ko to ai ba ko ina ba ake yi kawai an ce duk lokacin da sallah ta kama ka duk inda kake sai ka leka guri mai mai tsarki kai sallah kenan wannan ba an ce ba kai sallah duk inda kaga dama a'a wajibi ne a gare ka idan za ka yi sallah ka tsarkake inda za ka yi sallah ka tsarkake jikinka ka tsarkake kayanka za mu zo bayani akan kayan da ya zamanto mutum kayan shi sun lalace bai da wasu kayan da zai sa bayanin yana can gaba mala yace wa satrul aura mala yace bayani na gaba shine ne shine mutun ya ya tuhawar da cikin sa ko bai dacewa mutun yayi sallah a lokacin da kake sallah al'aurarka a gure kun ga nan bayanin da malamai suka yi anan musamman ma ga mata duk lokacin da mace za ta yi sallah akwai malaman da suka ce duk wadda ta kasance tana yin sallah ta hin kawarta a waje sallar ta bata karbu ba ita wace dukkan jikinta al'aura ce sai ne sai dai ta hin hannunta da kuma fuskarta lokacin da mace za ta yi sallah idan ya zama to kwabrinta a waje bata da sallah sam wannan shine bayanin da malamai suka kai akan haka amma shi kuma sabanin shi na mushi inda ake bukatar ya rufe ƙwabrin shi a buɗe yana iya sallah ko saboda ita al'auran namiji tana fara daga cibiyarsa ko zuwa ina zuwa cinyarsa zuwa gwiwa ko wani ita ce al'auran namiji amma kuma ai akwai hadisin da yake bayani akan cewa bai dacewa mutum ya yi sallah walaisa ala atikihi shay ya zamanto anan babu kun wayanda suke bayani akan cewa kana iya yin sallah da jefardin wannan rashin da'a ce sallah ce za ka yi ko to ya kamata ka shiga wannan sallar da shiga wadda idan aka ce maka ka huta da debordel ko ka tashi ka tai cikin mutane kai da kanka kana kyama to me yasa zaka ma Allah subhanahu wataala dan kare na shi ne ko mene wasu suna cewa idan kai sallah da debordel ba ta yi ba ba ta yi ba haka ne wasu sun ce babu komai a kanka wannan magana babu ita kwata-kwata bai dace ba za ka je wajen Allah sallah ce za ka ya kamata ka yi shiga wadda take shiga ta musulmi ka yi shiga mai kyau ka je wajen Allah subhanahu wata'ala kaga duk bayanin da malamai suke akan satar al'aura duk lokacin da za ka yi sallah kai da kanka wallahi in ka san kayi daidai a hankali in ka san kayi daidai kai da kanka za ka ringa shi a jikinka cewa tabbas na kyautata amma duk lokacin da ka ji cewa kana ɗarɗar wallahi kai da kanka ka sani cewa abin da kake aikatawa ba daidai ba ne kai amma za ka ga mutum zai yi wani al'amarin shi na duniya za ga ya yi shiga wadda ta kamata ya yi shiga ta kamala ya tafi amma za ka ga mutum sallah ce zai tafi wallahi wani za ka ga da riga ɗaya ke zauwa masallaci kullum watakila a wanke wataƙila ba a wanke ba wallahi wannan yana ɗaya daga cikin rashin ɗa'a da kuke ma Allah subhanahu wataala duk lokacin da kace sallah ce zaka yi wallahi ya kamata a ce wannan sallar da zaka yi ya zamanto in ƙarshen kayanka ne wanda sun yi kayanka a cikin kayanka sun yi kowa'insu kaya kyau wallahi ya kamata a ce tunda zaka je wajen Allah ko Allah yake cewa ya bani adam khuzu zinatakum ko inda kulli masjid haka Allah ya ce ya ku ɗiyan adam ku riƙi ado ku yi kwalliya inda kulli masjidin duk lokacin da za ku je masallaci kenan dalili ne akan cewa sallah ce za ka yi ya kamata ka yi shiga mai kyau saboda me za ka je ganawa ne da ubangiji ganawa ce kake kai tsaye sallah ce kake kana karatun fatiha idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce ma hamadani abdi ko hal zuwa ƙarshe inda Allah yake cewa haza baini wa baina abdi kaga nan kana magana ne da Allah subhanahu wata'ala yanzu shin za ka yarda a ce misali ƙaramin misali a ce mutum ne zai je wajen sirkin shi shin za ka yarda ka tashi kashe da gajeren wando ko kuma da riga wadda take tegurdar wallahi kai da kanka baka yarda to me yasa za ka yi sallah za ka yarda ka tai wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka wannan a hankalce ne a hankalce kai da kanka ka sani cewa wallahi baka kyauta ba amma za ka ga mun kasance muna yin sallah a yanda muka ga dama za ga mutum ya yi shiga yanda ya ga dama wai za ka je sallah ka je ka yi sallah da gajeren wando kai da kanka ka sani cewa idan kai wannan sallar da za a ce maka ka zamna ka ba kanka lada wallahi idan aka ce ma sirtis ne wannan sallar idan kama kanka adalci ko dai baka iya ba kanka amma fa shi Allah shi yake ba da ladan sallah amma za ka zo sallah ka ce za ka yi ta a yadda ka ga dama to ka sani cewa daga cikin sharɗai na karɓar sallah wajibi ne sai ka yi shiga wadda ta dace ga musulunci idan ya zamanto ka zo sallah ka cika sharɗin sallah gabaci ɗaya amma sai ka zo ka babu sharaɗi na tufahi wanda ya kamata to ka sani cewa sallarka ba ta karɓu ba sallarka ba ta yi ba saboda ni daga cikin sharɗan wannan sallar dole sai ka sa tufahi wanda yake tufahi ne na musulunci ka rihe al'aurarka gabaki ɗaya ka yi shiga yadda manzon Allah ya ce ai sannan ka zo ka yi wannan sallar bayan haka usaimin yake cewa kaga duk lokacin da za ka yi sallah ba an ce maka ba sharaɗin sallah sai ka sa kaya tukun ka zo ka yi sallah to a wannan sallar da za ka yi yanzu idan muka ɗauka hariri wanda malumai suke bayani akan cewa haramun ne namiji ya sa ko to idan mutum ya sa wannan kayan da aka hana muzon Allah ya hana a sa haramun ne ko to idan ka sa wannan kayan ka zo kai sallah sallar ka ba ta yi ba ko da ko wannan kayan sun rihe ma al'aurarka nan illar ita ce saboda ka sa kayan da su sharaɗi ne sa kaya ko to amma sai ka zo ka sa kayan da suke haramun ne manzon Allah ya hana to a wannan lokacin masallaka ba ta yi ba kawai tuhahin da aka ce ka sa manzon Allah ya ma iyaka wannan su kadai ake so ka sa ka zo kai sallah idan ka huta daga cikin su ka zo kai wani abu daban to ka sani cewa a wannan lokacin sallaka ba ta yi ba na gaba mala yake cewa istiqbalul qibla mala yace daga cikin sharɗan karɓar sallah shine mutum ya kalli alqibla ko Allah yake cewa fa walli wajhaka shatral masjidil haram ko akwai akwai wasu mutane da ake ce ma 'yan hakika wanda suna ganin cewa duk inda ka kalla idan kai sallah tayi to idan ka kace duk inda ka kalla za ka yi sallah wallahi idan kai sallah sallar ka ba ta yi ba wallahi kayi a banza duk wanda ya yi sallah in ji manzon Allah da gangan ya bar alƙibla manzon Allah ya ce sallar shi ba ta yi ba Allah bai ya karba amma idan ya zamanto kai ne kai bulaguro ko kuma kana dashi sai ka rasa ina ce alƙibla da ka rasa ina ce alƙibla kawai sai kai kirdado ta kalli duk inda ka ga dama kai sallah misali kana cikin dashi sai kake tunani nan ce gabas ko nan ce gabas amma sai tunaninka yake baka cewa nan ce gabas alhali a gaskiyar lamarin nan ne gabas ko to a lokacin sai ka kalli yamma kai sallah wannan da ka kare sallah kawai sai wani mutum ya zo ya ce maka kai yau ai kai ka zo ka yi sallah ba alƙibla kake kallo ba baka sakewa sallar ka tayi Allah ya karba saboda me saboda baka sani ba amma kana cikin sallah kana kallon yamma ko kuma kana kallon gusun ko arewa sai wani mutum ya shigo ya ce ma wani sallar da kake ba daidai bane ga gabas a lokacin nan kai tsaye za ka karkata ka dawo ina ka dawo gabas ka ci gaba da sallar ka babu sahu a gaba a ciki ba sai kayi ne ba sai kayi sujada guda biyu ba nan dalili ne ma akan wani lokaci sahabban manzon Allah suna garin Sham ai da ba Ka'aba ake kallo ba lokacin da aka fara sallah Baitul Maqdis ake kallo ko to ana kallon baitul maqdis sai mala'ika ya zo ya ce ma manzon Allah daga yau ba baitul maqdis za a kalla ba ina za a kalla ka'aba za a kalla to nan bayan wannan ayat ta sabka a garin madina ko manzon Allah yana can ko sai aka ce yanzu daga yau ba ƙara kallon maqdis ina za a kalla ka'aba ko to mutanen da suke garin sham labari bai kai musu ba ko bai kai musu ba to sai aka samu wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah da ya kama hanya sai ya je garin sham yanzu ya tafi garin sham sai ya iske su suna sallah suna kallon ina baitul maqdis sai ya ce musu to ku muku da labarin cewa ai jiya an saukar da alqur'ani ma'ana an saukar da aya akan cewa ba baitul maqdis za a kalla ba ina za a kalla ka'aba za a kalla a lokacin nan daliman da mamun su gabaki ɗayan sai suka shuya suka yi da'a suka kalli ina suka kalli ka'aba da suka kare sallar su babu wata sahu akan su to haka kai ma idan alkibla ta ɓace maka kana kallon arewa ko gusun ko yamma kana sallah sai wani ya zo ya ce maka to ai ba nan bace gabas a lokacin nan sai ka shirya ka kalli gabas ba tare da ka sake sallah ba saboda ni shi kallon alkibla shar'i ne na sallah kenan wajibi ne idan mutum zai yi sallah sai ya yi ne sai ya kalli alkibla shine manzo Allah yake cewa fa iza qumta ila salati fa asbigil wudu ko manzo Allah ya ce idan ka tashi yin sallah ka kyautata arwallaka kai yanda manzon Allah ya karantar sai ya ce sun mastaqbal alqibla bayan haka sai ka kalli alqibla kai sallah kiran nan dalili ne akan wajibi kallon alqibla amma sai malam yama bayani ana yake cewa gaira annal ajiza yace sai dai mutumin da ya zamanto al ajiza al istiqbaliha wanda ya rasa alqibla ya rasa ina ce alqibla ko kuma likhaufin aw maradin ko kuma yana kwance bai da lahiya ko kuma misali nan da yace likhaufin misali sojoji ne a daji suna fuskantar abokanan gaba ko to wannan abokanan gaban nasu suna yamma idan ya zamanto ita wannan salatul khauf inda za su idan suka kalli alqibla ma suka yi ta suna cikin tsoro to a wannan lokacin idan suka kalli yamma suka yi sallah sallar su ta yi shi ne bayanin da mala yake anan amma sai ya ce au marajin ko kuma wanda bai da lahiya mazu Allah ya ce idan baka da lahiya ka yi sallah a zamne ko a kwance ko to yanzu wanda yake a kwance zai yi sallah ta yaya zai kalli alƙibla iya kwance ya zai kalli alƙibla babu yanda za a yi kalli alƙibla ko to kana kallon sama kana iya yi sallar ka sallar ka ta yi za ka yi sallah baka da lahiya sai a zamne za ka iya sallah to idan kai zamne kana iya zama to a lokacin sai ka fuskanci alƙibla kai sallar ka amma ba ka iya yi a zamne a kwance ne za ka yi sallah to wannan a kwancen da za ka yi na farko za ka kwanta a kan damar ka ci idan ka kwanta a dama idan za ka iya wannan damar ta ka ringa kallon alƙibla sai ka yi sallah amma idan ya zamanto ba ka iya kwanci a dama sai dai ka yi reran to a wannan lokacin sama kake kallo ko to idan kai sallar ka sallar ka tahi kenan nan shine bayanin da malam yake cewa idan mutum ya kasa bai san ba alƙibla bai da lahiya ko kuma wani tsoro ne idan yayi wannan sallar tashi ta yi ni saboda Allah ya ce fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah haka Allah ya ce kenan duk lokacin da kai wannan ya isar maka idan kai baka da laifi a gurgushe na biyar da na shida na karshe mala ya ce wa tarkul kalami wala amalil kasira mala ya ce da barin dimi dimi a sallah haramun ne ko bai dacewa mutum yayi dimi a sallah sai dai maganar da take mi a cikin sallar idan muka ɗauki hadisin zaid bin arkam radiyallahu anhu yake cewa kunna kunna natakallamu fi salati fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun kasance hawan lokaci lokacin mu zuwan Allah yana raye yace kunna natakallamu muna dimi a sallah yake cewa yukallimu rajulu minna sahibu yace zaka ga mutum ne anan inka kana iya mushi magana kuma ana cikin sallah ka mushi magana ya maido ma magana yace wa huwa ila janbi yana kusanka hatta nazalat har sai da Allah subhanahu wataala ya sabkar da wannan ayar Allah yake cewa wa qumu lillahi qanitin sai yake cewa fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam yace sai manzon Allah ya umarce mu da mu shiru a sallah sai yace wa nuhina anil kalam a lokacin nan sai aka hana mu mi dimi a lokacin da muke sallah nan a gurguje kaidi guda idan ya zamanto limami ne yake bada sallah yanzu ana cikin sallah sai sallah ta rikice ma liman liman yayi raka hudu me ya kamata yi ya sallama ko sai ya tashi tsaye da ya tsaye bukwa bishi ko mi za ku mishi tasbihi ko idan kuka mishi tasbihi sai ya ƙara dawowa bayan ya dawo kuma sai ya ƙara tashi a lokacin nan liman yana da damar da zai shuyo ya ce mi zan yi magana ce ko sai ɗaya daga cikin mutane ya ce sallama za ka yi sallah ta ida idan aka ƙare sallah ta yi kawai sujada za a yi ta sahau shi kenan sallah ta wadatas wannan ba ɗumi ba ne shi ma cikin sallaci an fahimta kenan nan bayanan da malam yake akan ɗumi shine maganar da batta cikin sallah ka zo ka yi ta harji sala wannan shine wanda yake haramun ne kenan ganin cewa lokaci yayi akwai maganganu masu masu yawa akan abin da yake da alaka da magana a cikin sallah sai dai sati idan Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan gaba kida abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanallahi